الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوم مسلمي ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا مجلسي نكرة سنن النسائي ننتنا تدمو ترانر الهمس مكفارة بقي قوة السفر شكرة دبو دقريه da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan septemba dubu biyu da ashirin 2020 kuma yanzu ana tun 21 a shetun a septemba muka cika shekara da kamar da kwanaki shamsuddin ya an karar da mu haka yau kila karatun zai wani salo ne zan kasa majalisin gida biyu ne wannan jigo wannan fila din shine faisal nan zan kira group 1 nan group 2 tambayoyi zan jefa muku kafin mu je ga abin da na faɗa kwanaki tambayoyin kuma kan na sa'i ne idan kana group 1 in na jefa tambaya kafin na kirga biyar ka amsa in na kirga biyar ba amsa zan ba ku zero ka kayar da group ɗinku zan ba ku tayar mota sannan sun je group ainihin b don haka idan nan kun fiyewa to wasu ku kuma can don kara ce to ai malam nan wallahi sun fi mai yawa ku zaɓin zaka ƙoran shamsu wasu zan ku tsara almajmu al'ula wasaniya in kuma kun ce mata mu tafi shi kenan in na tambaya ɗaya kafin na kirga biyar ku ba da amsa sannan ban yi da kuma kus-kus-kus ba in na tambaya ta yi tsauri zan ba ku option abcd ku zaɓa kuma na yadda kuna iya cewa tambayar nan malam a canza mana ita in yi so abinda muka samu hadisi ko uku muka karanta dama yau na koma zuwa ga tsarin tafsil na yau na wuce ijaz sauran kafin haka kun shirya kai ne monita din ka dauki takarda ka rubuta group 1 group 2 wanda ya samu ka sa maki muga bangaren da suka ci bismillah bismillah lokaci na tafiya adadin yayi to to ku hanzarta mana wasu su koma can mana don su cika adadin muna jin tsoro ko to shikenan ni zan jefa tambaya group 1 ku amsa in na kirga 1 2 3 4 5 amsa sai ya ba ku 0 sai kuma zo nan tambaye ku tambaya ta ta farko ranar ga watan kalandar musulunci muka fara karatu ne yanzu na faɗa in ka sani ka ɗaga hannu kafin na kirga biyar na'am ɗaya biyu shekara ta nawa dubu biyu da ashirin a karku tuna mai kuka tuna masa kun kada kanku ya amsa a madadinku don ya daga ce zai iya ɗaya biyu dubu biyu da ashirin da ɗaya a kalandar baturu ko kalandar musulunci to zero ya kada ku kun samu zero wannan gurɗin yanzu na faɗi wannan magana ko to sai kunan ko kuma ya sai dai ku amsa bonus gara ba sa ba maki domin tambayar nam jamil a kalanda batur nawa nam nawa ga wata to dama da tambayar ba ta ku bace nam la 20 da 4 ga september bara sunan zero kuma nan sai ku tambayar ku ai ban tambaye su ba sun amsa ne bonus tambayar ku ku dai kuna da zero Allah kyauta Allah ba ku hakuri tambayar ku wa iyakum imamun nasa'i ku bani cikakken sunan shi wa zai yi a cikin ku kafin da kirga biyar daya biyu bismillah malam Abu Abdulrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali نعم جزاكم الله خير ما كبير خلاص يا بير بير تنبيركو اوكي نم بير نيكو او زيرو زيرو to sai kuma tambayar ku a wace shekara aka yafi imamun nasa'i tambayar ku ce group 1 na malam dubu ɗari biyu da haka ne imamun nasa'i an haife shi a shekara ta nawa ku yi lissafi na yadda ku dubu ko da bayan littafinku a gurguje ɗari biyu waye amsa ciki kai ko shi domin mai tambaya farko shi zai amsa don ku samu baki kai ka ce nawa da shi 214 a kalam kai ka ce nawa to kun sake faduwa domin tambayar ka ce ai zero wace shekara alimamun nisa iya rasu wa zai amsa mana cikin ku shekarar rasuwan shi na amalar 300 da uku biyar goma zero al'imamun nasa'i wannan da muke karantawa littattafai kitab kitab kitab guda nawa ne duk farkon mukaddima sai ne wannan the book of the book of guda nawa ne duka duka daya biyu na malar guda shida zero la haula wala quwwata illa billah ya wuce ai ya wuce an wuce an wuce tambayar ku ne kitabu nawa ne na yadda ba bonus ba kuma dan kun samu maki kitab duna kitabu tahara littafi na farko to irin su har karshen littafi guda nawa ne wahid isnain salasa arba khamsa kuma kun samu zero goma ba ko daya nawa ne guda hamsin da biyu ne hamsin da biyu haka duk na gaya muku a bara amma ba ku rubuta ba ma ku ci ba karra wa ma hafi za farra laƙar farra minkum walau ka tabtun laƙarra ma'akum sauraka zero goma littafin da ake kira son nasa'i yana da wani suna kuma na musamman ko gaya min group 1 na malam na'am al-kubra zero ko me same ku oho inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ya riga ya wuce wa zai fada amma kyauta ba maki na'am sughra wanda ake mata kirari da mai al-mujtaba ko kuma masha Allah maki 15 ko bonus ne a to ba ku da shi gara basa ne shi ba tambayar ku bace to ga tambayar ku al-imam an-nasa'i sunan as-sughra na da hadisai nawa adadin su na ga mu zan yi ba ku abcd in kuna so ba ku option a akwai hadisai dubu biyar wanda muke karanta wannan b hadisai ne dubu biyar da biyar sai dubu biyar da ɗari bakwai da hamsin da ainihin takwas cikinsu wanne ne ko dai na farko dubu biyar dubu biyar da biyar dubu biyar ɗari bakwai da hamsin da takwas wa zai amsa kai za ka amsa? excellent maki biyar in samu na sha biyar la haula wala quwwata illa billah to shikenan don Allah ku amsa mu wannan tambayar da zan muku yanzu al'imamun nasa'i a wani malamin shi da ya je karatunsa a misra malamin ya kore shi muna ta sunan shi sai koma gefe ya laɓe style ɗin yadda yake ruwa daga gare shi ya bambanta yaya sunan malamin daya na mal na'am la haula wala quwwata zero ba shi musu baka daga hannu ba okay baka ciki isa gamnu rahuya ba shi bane wane ne irin miskin harif sai dai ba ku da maki a to ai shi rubutu yake yi ai to amma dai abu ya riga ya wuce su to ai ka san he is busy yana rubutu an gane ko duka duka dai har yanzu ba ku da ko daya kuna da nawa ku al'imamun nasa'i Allah ya rahamshe shi wato menene dalilin da yasa aka ce aka dake shi da ya je siriya a damascus suka yi masa dukan da aka ce wannan dalilin ajalin shi saboda wani abin da ya yi tambayar ku ce? tambayar ku ce? ta wace ce kafin da kirga biyar ɗaya biyu uku la haula wa la quwwata hudu inna lillahi wa inna ilaihi biyar zero wa ya san amsar amma ga rabasa na malam saboda an samu wajen ta'addudin kasa shi ma kuma sai ya dauka wajen ina ka samu wannan kisa ni dai ban faɗi wannan ba shamsuddin ha wannan shi ne dalili da ya tafi wa iyakun da ya tafi siriya sai ga mutanen suna cin musulun suna taɓa dissident suna taɓa mutuncin suna zage shi sai ya rubuta littafi fada'ilu ali suka ce ashe dan shi'a ne wanda ba haka bane to kila an sauko muku tambaya kasa kasa mai sauki don ku samu ma ban so a ce ku samu ko tambaya ɗaya ba tambayar su waye yanzu ta su ce shiga shiga musulunci guda nawa ne abin ya ciki na guda masu maki biyar ya biya ce babu aiko? masha Allah mun gode kwarai da zakumun lakhaira biyar ko kuma nawa sha biyar tambayar ku al'imamun nisa'i kusan na sha gaya muku isnadi suna'i sulasi ruba'i kaza kaza wanne ne yake da mafi yawan mutane a isnadi kuma nawa ne na malam sudasi shine kololuwar a san nisa'i to shi gina aika amsa faduwa ce fail sai dai ka ba da amsa garabasa ushari har goma jamil jamil jamil ba su maki nawa zero gaskiya ne to cikin suna ito amma amma wanda aka tambaya da farko abi amsa malam yusuf ito ai ai ba ruwana ku za ku zaɓi wanda zai amsa muku an gane ko da ai ku gode Allah ba kun san mu da yawa ba saura ku cikin malaman nan wane ne ke da isnadi funa'i mutum biyu kawai ba sai cikin alkutubu sita ba wane ne malam malik maki biyar masha Allah for the first time masha Allah masha Allah barakallah sadaka biyar biyar goma kenan ko kuma nawa tambayar ku tarihi ne tarihi ne ku gaya min sahabin da a yaƙi aka yanke masa hannu ya ce ba zai da tutar manzan Allah ta faɗi ƙasa ba sai cafe da ɗaya hannun suka sake yanke mai hannun an gane ko aka sake sara hannun ya rungumi suka raba shi biyu wane ne wannan sahabin ja'far ibn abdul maki biyar ahsantu tambayar ku tarihi ne musa abdullahi ba shi ba ya faɗawa ka ce jafar ibn abi talib lokacin da annabi ya aika salasalam ya aika da sahabbansa su tafi ainihin habasha gun wannan sarki domin su samu kariya shekara ta hudu ko ta biyar kafaran maka sun tura da mutum biyu suka ce ku je ku yi duk iyawar da za ku yi a dawo da waɗannan yara ɗin mutum biyu suka tura fitattun iya negotiation zan gaya muku ɗaya ku faɗi ɗayan ɗayan shi ne amur bin al'as as-sahami waye na biyun ɗaya biyu zan yi ba ku option kuna so da ba na so ku faɗi ba ku option a shi ne kinanatul asadi ku kiyaye a b abdullahi bin rabi al-makhzumi c shi ne ainihin wato abu jandal aljumahi ku zaɓi ɗaya ɗaya biyu waye wane ne cikinku zai amsa mutum ɗaya ai ba za ku amsa gaba ɗaya misali wane ne zai amsa kai ne bi wane ne aku yi shuru na zuwa bi wane ne abdullahi ibn masha Allah ya kokari ai ibn abi rabi'a alwa waye amsa shi ko kai al-makhzumi maki biyar masha Allah nawa kenan shaibir sun tadda ku kenan sun tadda ku mana suno ne okay wane ne farkon malami farkon malami da imamun da sa ya rawaito a littafin nan wanda muka fara cin karo sunan shi wa zai amsa mana bismillah mutaibatu ibnu ibnu wa kuma ta yayi kokari yayi wata ya kokari kokari da gaske na so ka bari sunan ne complete amma ka bashi maki bar malam Shamsuddin tambaya ta gaba tambayar ku cikin almajiran al-Imam al-Bukhari wanda nasa'i ya rawaito hadisin sa wani mutum ne almajirin imamu shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki abu basta an ce wannan mutumin ya yi azumin annabi dawo da shekara hamsin hamsin yana azumin every other day ya yi gobe ci abinci wane ne wannan malamin ni ko kiraninsa ma ka gaya min sunan shi duk mai da konan daya option a A shi ne ainihin al'araj A B gundar C al'amash Suleiman ibn Maharan ku zaɓi ɗaya al'araj al'amash ku a waye zai amsa na malam mai gundar ba shi maki ba masha Allah masha Allah nawa kenan sun tadda kuma ne? haka ne sun to bari mu samu ɗin samu gun kwana wannan mukaddima ce kafin test da zan shirya nan gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala tambayoyin mu za su zo ne mun samu abin da muka samu game da nasa'i na e za mu yi ai ba mu kare ba tukun tambaya ta yanzu akan qur'ani ne suratu ghafir sura mai lamba nawa ce daya biyu na mala arba'in jamil jamil jamil ba su maki biya suratu abasa wa tawalle sura mai lamba nawa ce daya ya qur'an biyu la haula wa la quwwata illa billah uku zaka amsa sura mai lamba nawa 80 jamil jamil ka duba ko? ka duba mada ka duba ka duba ai so muke haddan gane ya baka ba sai ka duba ba ko? a ɗakin jaraba in ka shigo da waya mai suke maka ai so kwace to me sa ka yaka kai to bai sani ya ci ko bai ci ba ku yanke hukunci tsakaninku an kama shi na? to shi kenan saboda ka sai tambaya round last round na ƙarshe wannan magana ce ku faɗi wa ya faɗe ta ubangiji na na taho da rana daga gabas ya kai ta yamma kai kawo taka wake wannan magana a mutum da zai amsa da kun ji gara basa ko na wancan saurayi wane ne za ka iya kawo min ayar daidai wurin ko ka faɗa sashe ka kawo ayar kuma ɗaya biyu subhanallah uku annabi ibrahim khalil shine amma ayar to malam bismillah a ba wa iz qala ibrahim bane daidai wurin mahallin shahid me yace haka yace inna allaha rabbi yace akwai inna allaha a ciki fabihita lalazi to amma waye amsa cikin ku to ya ka'idar ita ce mutum da zai amsa saboda sai ya zan yi da kes din ba ya za a yi sun ci na'am shi nan maki biyar sai tambayar karshe zuwa gare ku an kare kenan to shi kenan nawa gurfan ke da shi ashirin su kuma fa na kenan sun fi su da maki nawa to wannan zaburarwa ce gare ku gurfuwan nan gaba kila in za a yi kila sai ku dan swapin wani kai can wani kai can Allah ta'ala ka samu dace majalisi na nawa kenan yau majalisina wa iyaku 26 ko to shikenan za mu tashi hadisi na 118 iqra babin da ke magana kan shafa akan khufi أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله أنه توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتمسح؟ فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم wannan isnadi mutum nawa ne ciki sudasi ne ko ruba'i ko kuma sai in mun koma tsarinmu na baya sudasi ne ko saboda mai mutum nawa ne ciki na'am futaiba hafs ahmash ibrahim hammam jarir na'am mutum nawa kenan saboda jarir sahabi ne muna lissafi har da sahabi ko yawwa to su waye waɗannan mutanen da ke cikin wannan isnadi yau da sha uku ne ga watan rabi'ul al-akhir 1433 18 ga watan 11 2021 isnadi ne sudasi akwai qutayba wannan mun sha bayani kan shi sai kuma hafs ibn ghiyaf ibn talq muawiya al-kufi an gane ko an haife shekara 117 ya rasu shekara 190 da ainihin hudu imamun nasa'i ya ce fiqa amintacce ne gangaren ne na uku sai wa al-amash Suleiman ibn Mahran al-Amash an gane ko al-Kahili an haife shekara 61 ya rasu shekara 100 da ainihin wato 44 45 afwan ya riga su Imam Abu Hanifa rasuwa da dadewa an gane ko kuma har shuba na cewa babu wanda ya warkar da ne a hadisi irin al'amash ya ce in an kira al'amash sai ce kundi kundi saboda tsabar hada kai a sahifa sahifa kuma ma kaga ana kiransa al'amash a ta ce bai fiye gani ba da dare yana da dundumi ke da haka suka ce idan ka siffata mutum da halittansa wannan ba riba ba ne ita ce hudu ba ta satin da ya wuce ko cewa riba haramun ce amma wuri shida ba riba ba ne ku rike baitocin ana ce da shi al'amash ai a ce da shi al'arash to imamu al'amash kenan sai kuma sa'idu bin qatan na'am cewa yauwa shi kuma ya samo daga ainihin ibrahim shi ne wa ibrahim ibn yazid ibn qais ibn al-aswad da aka haifa shekara ta 46 ya rasu kuma shekara ta ainihin 90 da ainihin wato shida haka ne ko yauwa shi al'amash sayyid al-qatan yana ce da shi allamatul islam shi kuma wannan malami da muka san shi ibrahim ibn zaid ibn qais azabi yana faɗa cikin sa al-kashif yace kana ajaban fil wara'i wal khair wannan malami abun mamaki ne wajen tsintseni da alkhairi yana kyamar ma a ce an san shi a wajen ilimi kuma ba wanda ya sha gaban shi mutum na hudu kenan ko sai hammam ibn al-harith ibn qais ibn amr ibn rabi al-kufi ya rasu a shekara ta 65 ibn hajar na cewa siqatun abidun a cikin taqribut tahzib sai mutum na nawa na shida jarir dan abdullahi al-bajali wannan shi sahabi ne mutum ne kyakkyawan gaske har ana kiran shi yusuf hadhihi al-umma wannan shine yusufin musulmi saboda kyawun da Allah ta'ala masa an gane ko har an ce malaika jibril yakan zo wa annabi a tsoron shi saboda kyawun shi ya rasu a shekara ta hamsin da ɗaya wannan hadisi ne hadisi sahi bukhari ya ruwaito haka abu dawuda haka na sa'i ba a wannan wurin ba na fata an gane to mai hadisin ke cewa hadisin na cewa wato an sami shi jarir yana alwala sai ya shafa akan khufi sai aka ce da shi a tamsahu kai ma kana shafa akan khufi ne sai ce kwarai kuwa ai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shafa akan khufi wa kana asabu abdullahi yu'jibuhum qawl jarir mutanen dan mas'ud sun kasance suna sha'awar wannan magana ta saboda in kace ibrahimun nakhai shine ai malami na baya ko suna daga cikin almajiran shi abdullahi dan mas'ud wannan magana ta jare tana jan hankalinsu wa kana islamu jaririn qabla mautin sallallahu shi kuma jarir ya musulunta ne a shekarar da manzon Allah ya bar duniya ya musulunta to kaga Allah ya cece shi ya taimake shi ya musulunta kafin rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam kenan hadisi na magana akan shafa akan kofi ne na fata an gane sai mu je ga hadisi na gaba
أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين.
kusan irin hadisin baya ne sai dai shi wannan hadisi mai lamba 119 mazhabin da ke cikin wani isnadin sanawa ne shi ne ko suba'i suba'i ne suba'i ne kun tantance mutum bakwai ne yawwa mutum na farko shine wa al-abbas ibn abdul azim ibn isma'il ibn tauba ibn kaisan al-basri ya rasu a shekara ta mai tan da talatin da shida imamun nasa'i ya ce fiqatun ma'amunun sahibu hadith ai amintacce ne wanda ake iya dogara da shi kuma abocin ilimin hadisi ne mai tarin yawa na biyu sai wa abdurrahman ibn mahdi ibn hassan ibn abdurrahman al'ambari an haife shi a shekara ta 135 kun gane ya rusu a shekara ta 190 da ainihin takwas abu hatimin razi ya ce ai wannan malamin imamun ne amintacce ne سوى حرب ابن شداد اليشكري أبو الخطاب البصري يرث أشكر العديد الستين دعينهن لا إمام أحمد يوثق شيء yahya ibn abi kathirin shine malami na hudu ibn salih ibn al-mutawakkil ya rasu a shekara ta 129 sai kuma abu salama dan abdurrahman dan auf ya rasu a shekarar da anas dan malik aka haife shi sai suka ce ya kasance yana yawan musu da dan abbas sai hasarar samun ilimin shi shi abu salama gashi kuma dan abdurrahman dan auf ne dan sahabi ne an gane ko amma suka ce kana yunadiru wa yujadilu ibn abbas fa khasira kaseeran min ulumihi kenan ke nuna maka cewa kar kai ja in ja da wanda ka sai ka ilimi kai shiru kai litimo dan ka amfana da abin da yake da shi ba yana nufin dole ka amince da abin da ya faɗa bane kana iya inkari ta hanyar ilimi a lokacin da ya faɗa amma kai shiru wani lokaci dan ka amfana da abin da yake da shi suka ce daga mushrikin shi Abu Salama ya kasance yana ja in ja da dan Abbas kuma ibn Abbas بحر من بحور العلم من أوئية العلم عرفتم لكنه مقبول عند العلماء شي أبو سلمة أمطن إيه دكي تكين دكا مزاجي دكي تكين ونن إسنادي سيكم هو جعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري شيني ابن خالد الضمري المدني baban shi kuma shine Amru ibn Umayya dan Khuwailid hadisi ne sahihi wanda ya inganta imamu ahmad ya fidda shi a wuri ɗaiɗai har goma sha biyu mai hadisin ke cewa to hadisin na cewa araftun cewa ya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala sannan ya yi shafa a kan hufi duk dai a ƙara tabbatar mana da muhimmancin shafa a kan hufi ga lokacin sanyi nan muna tunkara munan arewa yawanci idan ka ce watan disamba har zuwa watan januwari in dai ba canji aka samu na shekara-shekara ba yawanci mukan samu kanmu cikin hunturu har ma jaura ta kan wuce to idan sanyi ya kai sanyi ba za ka yi allah ba kai shafa akan hofi mana tuna shafa akan hofi gashi nan hadisai sun tabbatar da haka daga ciki ga wanda muke karantawa a hali yanzu sai hadisinmu na gaba
أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم سحيم وسليمان بن داود واللفظ له عن ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج جزاك الله خير أسامة فسألت بلالا ما صنع فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاله ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الكفين أحسنتم.
ثم صلى wannan hadisi isnadinsa nawa ne? nawa ne? sudasi ne abdurrahman ibn ibrahim ibn amru ibn maimun al-qurashi ana kiransa duhaim ibn al-yati kirarinsa kenan an haife shi a shekara ta 170 ne bayan hijira ya rasu shekara ta maitan da 45 nasa'i ya ce fiqatun ma'amun amintacce ne la tafal anhu na biyu ibn nafi abdullahi ibn nafi ibn abi nafi al-qurashi ya rasu na'am kuka ce me shi ne na biyu suleiman ibn dawud suleiman ibn dawud wato ainihin shi ne mutum na biyu to na tsallake shi kenan sai kuma ainihin nafi ko yauwa nafi an dawud an gane ya rasu a shekara ta ainihin 206 nasa'i ya ce laisa bihi basu idan suka ce laisa bihi basu wannan nuna maka mai kenan laisa da zalikar kawai amma ba ta zaifi ba ne eh ta babu laifi yanzu ko kai ne a makaranta aka ce mutum an bashi pass yaya za ka ce bashi da digiri? na'am amma na raw escape ne pass je ka wuce ka tafi magana ta kare ko aljanna ba? kuma Allah samu samu excel wajen shiga aljanna insha Allah Allah ka samu dace amma la ba laysa bihi bas alama ce ta je ka anya da amare ba kamar ka ce qawi wato kaza ka ba fiqa ko fiqatun fiqatun ba da fata an gane ko to haka matsayinsa yake shi wannan malami Allah ya ramshe su gaba daya sai kuma Dawudu ibn Qais haka ne al-Farra ad-Dabbaq ya rasu a cikin khalifancin Abu Ja'far al-Mansur Nasa'i ya ce thiqatun sai Zaid ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi al-Adawi ya gangaro daga wato kabilar Sayyidina Umar Banu Adi gane ko ana kiransa Abu Usama ko kace Abu Muhammad kuma shi yaron gidan sayyidina Umar kuna iya tuna kisan nan lokacin da Umar ya fita ya je wata kasuwa a Madina domin sayyidina Umar yana daga cikin wato salo irin na khalifancin shi huwa awwalu man assa laylan assa kun san assa wallahi idza assa assa dare idan yayi duhu assa laylan ay kharaja fi dhalam sai kaddabami na'am shine ai yakan bibi halin da talakawa ke ciki sai na Umar amma sai fita ba za ka gane shi bane har yakan je majalisi ya taba tambayar ma wani me za ku ce game da Umar wani ya magana mara dadi wani kuma ya yabe shi to sai je ya tadda wata mace dare yayi dare ga sanyi ga yara suna ta kuka suna ta hargowa saboda yunwa ba su ci abinci ba ta ɗora sanwa ashe ba abinci ba ne sai ce assalamu alaikum ahalar dau bai ce ahalar nar ba bai ce ya ku masu wuta ba ya ku masu haske in taho su ce inda alkhairi ka zubawan Allah ka taho mana ya tadda matar to suna tare da shi wannan mutum zai dubi na aslam shi ne hikima shigo da kistar me ke faruwa ne ta ce yunwa waɗannan yaron fa ubansu ya rasu ba su da abinci to ai na ga kin ɗora sanwa ta ce ba komai ruwa kawai na ɗora ina rarrashin su ko su yi bacci na pretending abinci za ba su babu komai sai ta ce Allah zai yi hukunci tsakaninmu da sarkin musulmi Umar ba ta san shi ba ne la ilaha illallah ya ce tobewar Allah kika sani bai sani ba ta ce bai sani ba ya hukumuna wala ya diri bi ahwalina yana shugabanta bai san halin da muke ciki ba ta ce Allahu ya hukumu bai na bai na umar yau malƙiyar malam abin sai umar malam kamar an jefo mai dutse ya rikice sarkin musulmi ba shi yasa rigima akan mulki na mai ga matsala suka ce duk wanda ya jibincin mulkin mutane wanda ya kwana cikin yunwa mai mulkin ya ƙoshi Allah zai mai hisabi in kiyama ta tsaya umar yana zaune a madina ya ce ina jin tsoro kada dabba guji da kyau idan dabba ta taka rami ta gurde a ainihin iraq na tsoro Allah ya kama ni akan ban gyara hanya ba sai rigimar mulki na me rigimar sai na zama ni ne gwamna kowa ne ne ciyaman na me eh zamanin ne ba irin wancan zamanin ba ne imanin ne karfinsa ba irin wancan ba ne materialism ne yake jagoranci yau ba nagarta ba shi yasa ido sai ya makance dole sai ni Allah ka gyara halinmu sai na umar malin sai ce to ai malin sai ga ba zai iya zama ba ce zai dubin aslam tashi tashi mu tafi yalla narji ya tafi baitul mal ya shiga inda ake tara wato hatsi da zaka ce daqiq me kenan gari gari ya ɗauka a wuyansa yana sarkin musulmi shi za ka ce cnc commander in chief sai wannan yaron ya ce ya sarki musulmi in taya kai ce akun za ka taya ni zunubi na? ce zai kyale ni kawai nisan halin da nake ciki allahu akbar rahimakallahu ya umar Allah ya jikan Umar Allah ya ƙara yarda ga farukul Islam Allah ya la'anci masu taɓa darajar shi hikima shigo da kissar don ku ji yadda shi wannan yaro yake yaron gidan umar ne amma ya ce da shi na rike ya ce a'a yanzu kai zai yi odli na shugaban kasa a ce shugaban kasa ne ke rike da kaya odli na kallo ba shi a kore shi ba daga aiki a ce bai sun aiki shi ba amma umar ya ce kyale ne kawai zai dubu na aslam na tozarta haƙƙinta ne tare da bai sani ba fa ya je ya kai abincin ya ɗora sanwa ɗin suka ce har ya hura ma wuta toka ta buɗe masajin shi matar tana maki sai da abincin ya nuna ya yanki loma in ka so ka ce ya dangwale a miya ya sa ma yaran suka ci suka ƙoshi matar ta ce ina ma kai ne sarki musulmi umar ɗin ya ce to abinda za a yi ki je majalisakin musulmi don ki kai kara da ta je kuwa cikin kwanakin baya ta ce a an tallazi je ita ma kai bane ce ni ne me yasa irin wannan hali wai irin wannan hali anya zai kamanto a yau na'am la ilaha illallah wannan kisa shahararriya ce mun santa ko mun gamsu da ingancin ta yanzu kuna cewa yiwuwar nan ba zai yiwu ba ko ba ba kuskure kuka yi bai saboda yanayin ne al'amarin ya canza amma muna kwaɗayin mu zama tare da su burinmu a ce muna tare da su aljanna kuma Allah zai mana haka sai ba mu da kayansu al'imamul badamasi yake cewa ya ce wa inni la'arjukun walizambi khiftukum ya ku sahabai ina ƙaunarku amma ina tsoronku saboda zunubi na wa inni la'arjukun walizambi khiftukum ina son zama tare da ku amma in na kalli kaina sun ce kai ba ki da gashin kan wance ki ce kina son kitson wance? ki ce uhibbu sali'ina wa lastu minhu to ka duba ba abin da ya kamanta to ma'ana a cikin wannan isnadi akwai shi wannan yaron gidan nashi zai ibn wa ibn aslam araftum sannan kuma akwai wa imamu zahabi yana faɗa game da zaidu bin aslam ya ce al'imamu ibn ajilan yana cewa ma hibtu ahadan haibati zaida ibn aslam aini babu wani mutum da ya taɓa min kwarjini a rayuwa irin zaidu bin aslam ka girmawa ne sai a ta ibn yasar al-hilali abu muhammad suka ce sunan shi abu yasar an haife shi a shekara ta goma sha tara yar shekara casa'in da ainihin wato uku imamun nasa'i ce siƙatun kana abu hazim abu hazim yana faɗa game da shi yana cewa mara aito rajulan kana alzama ban taɓa ganin mutumin da ke lazimtar masallacin manzan Allah ba irin shi wannan mutum mai suna ata ibn yasar alhilali ganin cewa mutum na shida usama ibn zaid ابن حارثة ابن شراحيل ابن كعب ابن عبد العزة الكلبي أنا مسكرا لدى الحب ابن الحب مسوين النبي تم مسوين النبي يا رس الشكرة همسن دا أينهم وتهدو حديثي صحيح مسلم يا بيتر دشي دا أبو داود من حديث كي تشواتو yana cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwa دخل رسول الله وبلال مين اوصل sun ce al-aswaf haka na ku yace da fa'un al-aswaf amma a wannan al-aswaq shi fi dacewa kusan mushkila ce ta dabai amma malami sun yi fadakarwa akai annabi sallallahu alaihi ya shiga kasuwa annabi ne shiga kasuwa na'am yana shiga kasuwa kafirai sun yi kokari wai su aibata annabi da shiga kasuwa وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق me ya samu wannan annabin yana cin abinci na shiga kasuwa to zuwa kasuwa laifi ne ya danganta ga abin da ya kai ka kasuwa din fanar sallama ya shiga kasuwa wata ran fazahaba li hajatihi sai tafi don gusar da bukata ta sa sannan sai ya fito sai usama ya ce fasa'altu bilalan ma sana'a usama sai ce bilal da annabi ya tafi ya kauce gabar meye ne faƙali sai ce bilal kenan ko sai ce zahaban nabiyu sallallahu alaihi wa sallam li hajatihi ثم توضع فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى محل الشاهد ومسح على الخفين يتي ايه النبي صلى الله عليه وسلم ya shiga wato inda ya tafi ne kuma sai ya ji yi alwala ya wanke fuskarsa da hannayensa biyu ya yi shafar kai sannan ya shafa akan hufi guda biyu sannan ya sallah wannan hadisi sahihi ne kamar da na faɗa musulmi ya fitar da shi kuma dama abin da niyya ke ne za mu karanta hadisai guda uku ne kawai lokaci ya riga ya cika za mu tsora wa iyakun insha Allah ta'ala za mu kwana hadisi mai lamba 120 daidai in Allah ya raya mu da izininsa insha Allah ta'ala za mu tsora hadisi mai lamba 121 abinda muka faɗa daidai dace ne daga ubangiji Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh